إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu aisha a wannan unguwa ta nubo kare domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a yau muna rana alhamis daren juma'a a wanda ya daidai ga hudu ga watan zulhijja hijira ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 21 ga watan biyar miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu abasa wannan shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙutilal insanu ma akfarahu
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙutilal insanu Allah an ci mutum ma akfarahu mi ya kai shi tsananin kafirci min ayi shay'in khalaqahu daga menene ko daga wani abu ne ya halicce shi min nutfatin Allah ya ce ya halicce shi ne min nutfatin daga dugon mani khalaqahu ya halicce shi daga dugon mani faqaddarahu sai ya kaddara masa halittarsa a cikin ma'aifa thumma sabila yassarahu Allah ya ce sannan tafarki na rayuwa Allah ya hore ma dan adam thumma amatahu fa aqbarahu sannan Allah ya kashe shi kuma ya sanya shi a cikin kabarinsa thumma idza sha'a sannan idan ya ga dama ansharahu kuma sai ya tada shi kalla Allah ce ba haka bane ba yadda mutum yake tunani lamma yaqdi ma amrahu har yanzu bai cika ba abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi Allah yana cewa a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta qutilal insanu ma akfarahu Allah ya ce Allah an ci dan adam ma akfarahu menene wa abinda ya kai sa tsananin kafirci Allah ya yi mana bayani a ayoyin da muka karanta a jiya cewa alqur'ani wani abu ne mai daraja cewa alkur'ani wani abu ne wanda yake a cikin wasu daddafai ababen girmamawa wa'anda yana hannun wa'ansu mala'iku wa'anda suke manya ne wa'anda suke kuma masu matuƙar biyayya ne ga Allah maɗaukakin sarki to shi yasa Allah ya sabkar da wannan aya yake cewa qutilal insanu ma akfarahu Allah an ci dan mutum menene ya kai sa kafirci duk da cewa Allah ya sabkar mashi alkur'ani a cikin sura wadda take sura ce ingantatta Allah ya sabkar mashi da alkur'ani cewa ƙur'ani abu ne mai daraja abu ne mai girma amma duk da haka za a karanta ma mutum ya kafirce ma wannan abun da Allah maɗaukakin sarki ya darajanta kuma ya sabkar a nan larabawa suna cewa ƙutilal insanu suna nufin da shi cewa Allah an ci mutum kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa qatalahumullahu anna yufakuna Allah an ce su ko Allah ya an ce su to haka larabawa idan mutum ya zo da wani aiki wanda aiki ne wanda mara kyau to larabawa suna cewa qutila ko ko su ce lu'ina kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il a wani wurin Allah yana cewa wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa mal'unina aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sai Allah yake cewa qutilal insan Allah an ci dan mutum ma akfarahu menene babu wani abun da ya kai shi tsananin kafirci ga ubangijinsa bayan cewa Allah ya bayyana masa bayan cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana masa ayoyi a cikin alqur'ani wanda yake mai girma ne fakhruddin razi a cikin littafin shi na tafsiri yana cewa walaysa al-muradu min al-insani ha huna jami'an nas yake cewa abinda ake nufi da cewa Allah an ci dan mutum ba ana nufin dukkanin mutane ba Allah ya la'ance su a balil insanul kafiru wanda Allah ya la'anta anan shine mutumin da bai imani da Allah madaukakin sarki ba ko bai bauta masa yadda ya kamata koko yana yin wasu abubuwa da suke warware masa imaninsa Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratu Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar Allah yana cewa idan za ku kididdiga ni'imomi wanda Allah madaukakin sarki yayi muku ba za ku iya kididdige wa'annan ni'imomin ba saboda shi dan adam ya kasance ladhalumun kafar mai yawan zalunta kansa ne kuma mai yawan kafirce ma ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ne to kaga Allah ya sabkar da alƙur'ani a cikin wasu takardu masu daraja Allah ya sa wannan alƙur'anin a hannun wa'ansu halittun shi amintattu wa'anda suke masu biyayya ne gare shi saboda ba don komai ba saboda a sabkar ma mutum da alƙur'ani to wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da ta kamata ɗan adam kuma bayan wannan ya yi butulci ga ubangijinsa Allah ya ce wa huwa alladhi ahyakum Allah ce shi ne wanda yake raya ku sun mai mitukum sannan ya kashe ku sun mai yuhayukum sannan ya ƙara tara ku innal insana lakafu Allah yana cewa ɗan adam yana da tsananin kafirci tare da ubangijinsa ta ƙarƙashin wannan ayin da Allah yana cewa qutilal insanu ma akfarahu babu wani abun da za ya sa ɗan adam ya kafirce mu Allah da zaka tsaya ka lura a rayuwanka za ka ga cewa to Allah maɗaukakin sarki ya ma abin da ya fi ƙarfinka haɗa shi da wani a wajen bauta za ka fahimci cewa Allah ya ma gatan da idan dai da tunane to ba za ka iya haɗa sa da wani a wajen bauta ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa min ayyi shay'in khalaqahu to daga wani abu ne aka halicci ɗan adam a nan za a tuncina ma mutum tana yiwa mutum ya mance cewa asalin halitta shi da Allah maɗaukakin sarki ya yi sai Allah ya zo da wannan istifahamukin domin ya tambayi mutum koko domin a tuna ma ɗan adam asalin halittarsa mai yiwa ya ƙin imani saboda ya mance shi daga wani abu ne ya fito mai yiwa yana shayayya da ayoyin Allah saboda ya manta asalin farkon halittarsa shi ba komai ba ne ba sai Allah ce to min ayyu shay'in khalaqahu daga wani abu ne Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a cikin suratul tariq Allah yana cewa falyanzuril insan mimma khuliqa to dan adam kamin yayi dagawa ya nuna cewa shi ya isa akan abun da yake ayoyi ne na Allah akan wahayin ubangiji to ya duba ya tuna shi akan menene aka halicce shi Allah ce khuliqa mimma in dafiqin an halicce shi ne daga wa'ansu ruwa wa'anda suke tunkuda junansu ya khuruju min bayni sulbi wa tara'ib ruwa ne wanda suke fitowa tsakanin tsatsan dan adam innahu ala raj'ihi laqadir Allah ce kuma shi mai iko ne akan ya tada mutum bayan cewa ya rige ya zama turbaya bayan cewa ya riga ya rasu sai Allah yake cewa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu Allah ya halicce shi daga dugon mani ne faqaddarahu sannan sai ya kaddara masa iya kwanakan da za ya yi a cikin ma'aifa wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da faƙaddarahu sai ya kaddara masa iya abin da za ya yi ko iya kwanakan da za ya yi a cikin ma'aifar ma'aihiyar shi kamun Allah ya sa mala'ika ya busa masa rai ya fito a surarsa ta mutum al'imamul mahdawi a cikin littafin shi a tahsilu lifawa'i da kitabin tafsil a ƙalƙashin wannan ayai yana cewa min nutfatin khalaqahu faqaddarahu Allah ya halicci dan adam daga abin da yake dugo ne na mani faqaddarahu sannan ya kaddara masa halittarsa a cikin ma'aihuwa yake cewa faqaddarahu ma'anar shi zai iya kasancewa ai qaddarahu shaqiyan aw sa'idan shin Allah ya rige ya sanya shi ya kasance kafiri ne ko ya kasance musulmi ne ko Allah ya rige ya kaddara shi shin yana cikin masu da'a ko ba zai kasance ba cikin waɗanda suke da da'a yake cewa wa qila hasanan aw qabihan kuma Allah ya kaddara shi akan cewa shin mutum ne wanda za ya hito a cikin sura mai kyau ko ko mutum ne wanda za ya iya hitowa da tawaya mutum ne zai iya hitowa zabaya misali ko ko mutum ne zai iya hitowa a gurgu ko ko mutum ne zai iya hitowa masaki ko wani abin da ya kama da haka yake cewa kuma wasu malaman suna cewa faqaddarahu sai ya kaddara sa aina qalahu min halin ila hal Allah ya dauki dan adam daga wani hali zuwa wani hali shine lokacin da yake dogon mani Allah ya sanya shi ya zama gudan jini sannan Allah ya sanya shi ya zama tsoka sannan Allah ya sanya wannan tsoka ta zama kashi sannan Allah ya lullube wannan wannan kashin da tsoka sannan sai Allah madaukakin sarki ya umarci da cewa mala'ika ya busa masa rai to wannan shine fassarar da ta hidacewa daidai faqaddarahu Allah ya kaddara ma dan adam iya halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa a ibnu kathir yana da wata magana da ya a ƙarƙashin wannan yana cewa ƙaddara ajalahu shine Allah ya rige ya ƙaddara ma mutum kwana nawa za yi a duniya wa rizqahu kuma Allah ya rige ya rubuta ma mutum iya arzikin da za ya ci a wannan rayuwar ta duniya wa amalahu kuma Allah ya ƙaddara ma mutum iya aikin da za yi wa shaqiyyun aw sa'id kuma Allah ya ƙaddara cewa shin wannan mutumin za ya kasancewa a cikin wa'anda suka yi biyayya ko ko ba za ya kasancewa ba a cikin wa'anda suke biyayya ga Allah madaukakin sarki a cikin suratul mu'minun Allah yana cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah ce hakikanin gaskiya mun halarci mutum daga turbaya talaka thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Allah ce sai muka sanya sai kasance dugo ne na mani fi qararin makin a cikin wata matabbata wadda take amintatta shine cikin koko shine ma'aifiyar cikin koko shine cikin da Allah ya kaddara ma mata a cikin a jikin su thumma khalaqna nutfa Allah ce sai muka sanya wannan dogon namani alaqatan sai ya kasance gudan jini ne fa khalaqna alqata mudghatan yace Allah ce sai muka sanya wannan gudan jinin ya kasance tsoka ne Allah ce fa khalaqna al-mudghata izama Allah ce wannan tsoka sai muka mera ta kasusuwa faka saunal idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ce wannan kuma tsoka sai muka lullube ta da abin da yake tsoka ne wannan kashin muka lullube shi da abin da yake tsoka ne sannan muka sake halittarsa sai ya kasance mutum ne Allah yana cewa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ce shine wanda ya halicci dukkanin komai faqaddarahu taqdiran sannan Allah madaukakin sarki ya kaddara sa iya yadda ya so ya kaddara sa Abdullah ibn Mas'ud ya fitar da hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa inna ahadakum yushma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman Allah madaukakin sarki yana tattara halittar dan adam a cikin cikin ma'aifiyarsa kwana 40 sun mai kunu alaqatan mithla dhalika sai ya kasance gudan jini ne kwana 40 sun mai kunu mudghatan mithla dhalika sannan ya kasance tsoka ne tsaman tsawon kwana 40 thumma yab'athu Allahu malakan sai Allah ya turo wani mala'ika fayi umaru bi arba'in sai a umarce shi da abubuwa guda hudu wayu ƙalu lahu sai a ce ma wannan mala'ikan oktoba amalahu ka rubuta iya aikin da zai yi a wannan duniya wa rizqahu kuma ka rubuta arzikinsa wa ashlahu kuma ka rubuta yaushe ne za ya mutu wa shaqiyyun aw sa'id kuma ka rubuta cewa za ya yi ma Allah biyayya da'a ko ko ba za ya yi ma Allah da'a ba summa yunfakhu fihi ruh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da abusa ma dan adam rai wannan hadisin yana ƙara kwantar mana da hankalin cewa dan adam kai ba kan shi wahala a wannan rayuwar ta duniya duk wani abun da aka rubuta zaka samu duk wani abun da aka kaddara kai ne zaka yi to babu wani wanda za yin shi inda ba kai ba Allah ce thumma sabila yassarahu Allah ce sannan ya hore masa hanya a nan malamai suna da fassara guda biyu thumma sabila yassarahu shine Allah ya hore masa hanya guda biyu ko ya bi hanya ta shari'a ko ya bi hanya wadda take ta bata ce wasu malaman kuma suka ce thumma sabila yassarahu sannan hanya Allah madaukakin sarki ya hore masa shine Allah ya hore ma dan adam hanyar da za ya fitowa lokacin da aka gama halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa Allah maɗaukakin sarki da ikonsa ne yake sa ma'aihon ta buɗe sai a hidan adam idan Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba to ba za ka hito ta wannan hanyar ba sai dai ka hito ta wata hanya ta daban a ƙarƙashin wannan aya al'imamu sam'ani yana cewa sun masabila ya sarau sana Allah ya hore masa hanya ko tafarki na rayuwa yake cewa dukkanin malaman tafsiri sun ittifaki akan cewa huwal khuruj min rahami shine lokacin da ɗan adam za ya hoto daga cikin cikin ma'aifiyarsa wasu kuma suka ce abinda ake nufi sun masabila ya sarahu Allah ya hore masa shin zai kasance ɗan wuta ne koko zai kasance ɗan aljanna ne amma fasara wadda ta inganci a nan shine sun masabila ya sarahu Allah ya hore ma ɗan adam hanyar da za ya fitowa a cikin cikin ma'aifiyarsa lokacin da aka gama halittarsa shi yasa ita ma wannan ayar da Allah yake cewa thumma sabila yassarahu Allah ya hore masa hanya to babu wani amfani da dan adam yake iya jawo makansa in dai ba Allah bane ya rubuta masa wannan amfanin inda Allah madaukakin sarki da ya hore ma hanya ka hito daga cikin cikin mahaifiyarka ba tare da kabiya ko da labu ya hore ma hanya ka fito daga cikin cikin mahaifiyarka ba tare da wani kokarin ka ba ko dubaran ka to Allah mai sauki ne akan ya hore ma mutum hanya ta rayuwa don haka ba sai ka bi wata hanya ba ta haramun domin ka samu abin duniya ba sai ka bi wata hanya ta haramun ba don ka samu ka samu biyan bukatanka Allah maɗaukakin sarki ya rige ya tsara wannan rayuwai dan adam kawai biya ne zai sai Allah yake cewa thumma amatahu sannan Allah ya kashe dan adam fa aqbarahu kuma ya sanya shi a cikin a cikin kabarinsa kaga idan dabba ta mutu ana zuwa ne a daji a jefar da ita ta yi tsutsotsi ta yi wari ta kare ta bushe a nan amma allah sai ya karramma ɗan adam sai ya kasance idan mutum ya mutu ba za a ɗauke shi a jefar da shi ba sai rewa da su su yi imani amma duk ƙasashen da aka yi imani za su ɗauki wannan mutumin su je su mai sutura kamar yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan kuma karamci ne wannan kuma falala ce allah yi ma ɗan adam wadda wannan kadai ya isa ce dan adam yana biyayya ga abinda ubangijin sai umarce sa da shi kabari asalin kabari ya samu ne lokacin da ɗiyan annabi adam suka yi rigima a tsakanin su har ɗaya kashe ɗaya fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi sai Allah ya aiko wani tsuntsu daga sama domin ya koya masa yaya ne za ya binne dan uwansa wannan tsuntsun ya zo ya yi gina ya binne ɗan uwansa tsuntsu shi ma sai ya ga e ga hanyar da ya kamata ya yi domin ya binne ɗan uwansa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko sa sai ya koya mana yaya ne za mu mu binne mamaci mu mai sutura mu karrama shi kamar yadda shari'a ta aje to abin tambaya anan shine azaba da jin daɗi da ake yi a cikin kabari wannan abu ne wanda akwai shi ko babu shi dukkanin malamai sun ittifaki akan cewa tabbas akwai tambaya ta kabari da Allah madaukakin sarki za ya yi ma kowane mutum da yar rasu kuma sannan akwai walwala da jin dadi a cikin kabari kuma sannan akwai kunci da azaba a cikin kabari akwai ayoyi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna tabbatar da haka Allah yana cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah shine yake tabbatar da masu imani da magana wadda take tabbatatta a rayuwa ta duniya wafil akhirati kuma haka idan sun shiga a kabarinsu Allah yana ba su dama su amsa abinda mala'iku suke tambayar su wai dillallahu zalimin Allah ce kuma yana batar da wa'anda suka yi zalunci wa yaf'alullahu ma yasha kuma Allah yana yin abun da ya ga dama wannan hadisin yana nuna mana cewa idan mutum ya mutu to za a tambaye shi a cikin kabari idan ya kasance a gidan duniya yayi imani to sai Allah ya bashi dama ya amsa tambayoyin da za a masa sannan a faɗaɗa masa a cikin kabarinsa kamar yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama sun yi bayani akan wannan idan ya kasance kuma ya kasa amsa wa'annan tambayoyin saboda kafircinsa da yi a duniya to sai a kwantata masa kuma a yi masa azaba a cikin kabarin shi wannan yana nuna cewa kuma in kai kai kowa har da alkur'ani in kai kai kowa har da hadisan manzo Allah in kai siba wahi iya larabci to ba za ka iya amsa wannan tambayar ba sai idan dai ka rige kayi aiki mai kyau a gidan duniya aikinka mai kyau da tabbatuwarka akan imani shine zai baka damar ka amsa wa'annan tambayoyi amma iliminka da tarin hadisai da tarin ayoyi da ka ce ba zai baka dama ka amsa wannan tambayar ba dole sai mutum ya dage ya tabbatar da cewa yana akan tafarki wanda yake na gaskiya ne albarra ibn azib radallahu ta kara tabbata a gare shi ya ya rawaito mana hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idan mutum ya mutu almuslimu idza su'ila fil qabri idan musulmi ya mutu to za a tambaye shi a cikin kabari ya shahadu alla ilaha illallah yana mai shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma zai ba da amsa cewa lalle muhammadu manzon Allah ne yace fa dhalika qawluhu yace wannan shine fassarar ayar da muka karanta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya to a ƙarƙashin wannan ya zamanto wajibi akan mutum ya zanƙi roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga azaban ƙabari tunda abu ne wanda yake ya tabbata alƙur'ani kuma ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutum ya ƙara a cikin addu'o'insa Allah ya tsare sa daga azaban ƙabari al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi al-I'tiqad yana cewa yana hakaito wata magana ta al-Imam Shafi'i ya ce ina azabal kabari haƙƙun ya ce lalle azaban kabari gaskiya ne wa musa'alata ahalil kuburi haƙƙun ya ce kuma tambayar da za a yi wa mutumin da ya mutu ya ce wannan shi ma gaskiya ne wal ba'atha wal hisaba wal jannata wan nara wa ghaira dalik ya ce dukkanin wa'annan abubuwan da tara mutane da sakamako da wuta da aljanna da ma wani abin da ba wannan ba mimma sha'at bihi sunan abinda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da shi yace dukkanin shi wannan dole mai imani sai ya kudirce wannan to idan ka kudirce cewa lalle akwai azaba ta kabari to ya zamanto wajibi mutum ya zanki neman Allah ya tsare sa daga azabar wannan wannan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha take cewa wata rana wata mata daga cikin mutanen Yahudawa sai ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ma manzo Allah na samu ilimin cewa mutanenku idan sun mutu za a yi musu azaba cikin kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata tsawa ya ce ba haka bane Aisha ta ce bayan an yi kwanakai muna raye tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi ma manzo Allah wahayin cewa lalle akwai azaba a cikin kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha hal sha'artu annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur yake ce ma Aisha an mun wahayin cewa lalle mutane za a zanki fitina su a cikin kabarin su wanda bai yi imani ba Allah ya sauke za a yi masa azaba wanda kuma ya imani za a fadada masa a cikin kabarin sa take cewa tun daga wannan ranai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bayana addu'a akan cewa Allah ya tsare shi daga azaban kabari al'imam abul abbas al-qurtubi ya hakaito mana irin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar manzo Allah yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar wuta wa azabin nari daga azabanta wa fitnatil qabri daga fitinan qabari wa azabil qabri da kuma azaban qabari to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galiban yana karanta wannan addu'an ne idan ya zo zaman tahiya na biyu lokacin da yake sallah ko ko zaman tahiya na ƙarshe idan sallah ce wadda ta kasance mai raka'a biyu ce to haka ake so mutum ya dage ya ta roƙon Allah tun a duniyarsa Allah ya tsare sa daga wannan fitinar daga wannan azabi idan Allah ya karba ma tun a duniya sai ka ga cewa kai ba za ka samu wannan fitinar ba kuma wannan azabar ba za ka same ta ba a cikin kabarinka to anan abun tambaya shine shin za a iya yalwata ma mutum a cikin kabarinsa misali a ɗan yi masa kabari wanda yake yana da ɗan hali ba za a kama shi a matse shi ba sosai yadda sai an zanki turawa ko ko wani wurin ba zai isa ba to ya halitta kamar yadda ya zo a cikin mazahib na fiqihu a shafi'iyya da hanabila suna cewa ya kamata yana da kyau a wasa ama mutum a cikin kabarinsa shine kada a yi kabari wanda yake ɗan gajere a tutsa mutum a ɗan yalwata masa suka kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ga lokacin yana tsaye lokacin da wani mai gina kabari yake gina ma wani mamaci kabari sai manzo Allah yana cewa ausi min qibali rijlai manzo Allah yana cewa ka yalwata a wajen kafahuwan shi ausi min qibali ra'sihi manzo Allah yana cewa ka dan yalwata masa daidai wajejen kansa imana ba za a yi rame ba wanda babu inda za a iya motsa mutum wani sa'in kana ga sai an danna to ya zamanto abinda ake so shine a dan a dan a dan wasa'a ma a dan fadada ma mamaci a cikin a cikin kabarinsa tambaya ta gaba shine shin mutum zai iya ziyartar kabari kawai ya tashi ya je makabarta domin yayin ziyarar wani ko yayin ziyara wasu kabarruka sawa'an ƴan uwansa ne ko ba ƴan uwansa bane ba to dukkanin mazahib na fiqihu da alhanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila sun tahi akan cewa mutum zai iya zuwa kabari domin yayin ziyara ya san wa'annan mutanen ko bai san su ba saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya je ya je makabarta to yayi addu'a ga wa'anda suke cikin kabari sai ya ce assalamu ala ahli diyar ya ce amincin Allah ya tabbata akan ma'abuta gidaje min almu'minina na daga masu imani wal muslimina da wanda suke musulmai ne wa yurhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin sai ya ce Allah ya yi rahama ga wanda suka rige mu da wanda za su zo daga baya wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma sai ya ce kuma mu ma idan Allah ya so za mu tarro ku a wannan a wannan gidajen naku to a ƙarƙashin wannan malamai sai suka kasa ziyaran kabari guda uku akwai ziyara ta farko ita ce a ziyaratu shari'a wadda shari'a ta yarda da wannan mutum ya je kabari saboda ya addu'a ga mamata sannan kuma ya nemi Allah yi masa rahama ya yi musu rahama sannan shi ma wannan ziyarar za ta tuna masa mutuwa saboda ya samu ya yi guziri hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zuru alqubura Allah yana cewa ku zan ki ziyartar kaburbura fa innaha tudhakkirukumul akhirah Allah yana cewa ziyaran kabari yana daga cikin abin da za ya tunatar da ku goban ku za ya tunata muku lahiran ku to a kalkashin wannan malamai suka ce babu laifi mutum yayi ziyarar kabari ko yayi ziyarar makabarta domin yayi addu'a ga mamata ko da ko wani gari ne na daban misali ka tashi wani gari kawai dan ka je ka zo ka yi ziyarar kabarburka ka musu addu'a ka nemi cewa Allah ya tausaya musu kuma abin ya tuna ma lahira amma ba da nihin ka yi wata ibada ba a gindin kabarin ziyara ta biyu shine akwai ziyara ce wadda ta bid'a ce wadda malamai ba su yarda da ita ba a ƙarƙashin nassi na alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da za ya tafi a gindin kabari domin yayi wata sallah a baka wani wuridi ko a baka wata kalar sallah a ce ita wannan sallah a gindin kabari ake yin ta to wannan ma bai inganta ba ziyara ce ta bid'a in ji malamai suka ce sannan bai halitta ba mutum ya zo ya karanta alkur'ani ko ya je ya yi yanka a ce ka je gindin kabari ka yanka wani abu ko a baka wani wasu ayoyi na alkur'ani a ce sai ka je gindin kabari ka karanta to dukkanin wannan malamai suka ce wannan bid'a ne kuma hanya ce wadda za ta iya kai mutum zuwa ga shirka kamar yadda mutanenmu suke yi yanzu mutum ya zuba kudi ya je wani gari ya yi ziyaran kabari domin ya samo tabarruki ya samo albarka to wannan kamar yadda mutane suke yi wannan bid'a ne shari'a ba ta yarda da wannan ba akwai ziyara wadda take ta uku ita ce ziyara ta shirka wadda tana fidda mutum daga cikin musuluncinsa shine ka je gindin wani kabari kana neman ya taimaka maka ya ma wani abu ko ka je kana neman taimakon al'istighasatu bihim kuna neman mamaci ya muku addu'a ko ko a yanka ana neman bakance a wannan mamacin to dukkanin wannan bai halatta ba a shari'a ta musulunci kuma wannan shirka ne kamar yadda malamai suka ambata yana fidda mutum daga cikin musulunci to a ƙarƙashin wannan shin yanzu idan mutum ya mutu za a iya tone kabarinsa domin a fiddo sa misali a ce mutum ya mutu to za a iya tone kabarinsa domin a hiddo shi koko ba za a tone kabarin ba domin a ɗauki wani abu malamai suka ce idan dai akwai larura ta a tone kabarin to za a tone kabarin idan misali an zo binne mamaci wani abu na dukiya ya fada a ciki misali salular katsadadda ta fada a ciki ko zoben katsadadda ya fada a ciki ko kudinka sun fada a ciki malamai suka ce za a iya zuwa ashe a tone wannan kabarin domin a hiddo wannan dukiya saboda barin wannan dukiya yana daga cikin abin da yake banna ne bata dukiya ne Allah madaukakin sarki kuma ya hana bata dukiya wannan dukkanin malamai da alhanafiya da malikiya da shafi'iya da hanabila dukkaninsu sun tafi akan haka sannan suka yi sabani shin za a iya fuddo mutum a lokacin da aka mance aka sa mutum kabari ba tare da an yi masa wanka ba a nan ma malamai suka yi saɓani wanda aka sa shi kabari ba a masa wanka ba saboda rashin sani ko saboda amince ana tunanin an yi mushi ba a mushi ba shin za a iya hiddosa domin a yi masa wanka a nan malamai sai suka kasu kashi biyu wasu suka ce za a iya hiddo shi idan ya kasance bai kai ga lalacewa ba ana tunanin gawarsa ba ta fara yin komai ba misali da wani minti sha biyar da wani minti talatin da wata awa guda wannan ana iya fuddosa domin a yi masa wanka wannan shine abinda da yawa daga cikin malaman malikiya suka tafi a kan shi kuma shine abinda da yawa daga cikin malamai na shafi'iyya da hanabila suka tafi a kansa kuma wannan shine abinda ibnu hazm ya tafi a kan mazhaba ta zahiriya to a nan kuma malamai suna tambaya shin za a iya tone kabarin kafiri saboda wata bukata malamai suka ce idan kabari na kafiri ne ko makabarta ce ta kafirai inda akwai bukata ta musulmi a wurin to za a iya tada wannan makabartar daga nan misali a ce ga wata makabarta ta kafirai ce amma kuma musulmi suna bukata wurin domin su yi masallaci ko su yi makaranta ko a yi wani abin da zai amfanar da jama'a to za a iya tada wannan makabartar ta kafirai a tone ta a sake musu wuri domin a gina abin da zai amfani musulmi a ciki suka kawo hujja da hadisi na Anas bin Malik radallahu ta kara tabbata a gare shi akwai wata jama'a da ake ce ma banun najjar suna da makabartar su ta kafirai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su saida mai wannan makabartai domin a tone kaburburran da suke ciki a gina masallaci sai suka ce ba za su saida ma manzo Allah ba amma za su bashi sadaka suna neman su ma Allah ya ba su lada anas bin malikin yake cewa sai aka tone wannan fa'amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi quburil mushrikin fanubishat yana cewa sai manzo Allah yayi umarni da cewa aka tone wannan makabartar ta mushrikai aka tone ta sannan aka daidaita wajen aka gina wannan masallacin to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce za a iya tone kaburburran wa'anda suke mushrikai ne kafirai ne idan dai akwai bukata ta wannan wurin idan dai musulmi suna bukatar wannan wurin domin su yi wani amfanin da za su hidimta ma musulunci a ƙarƙashin shi Allah ya ce thumma idza sha'a ansharahu sannan idan ya ga dama kuma za ya tada mutum bayan cewa ya rige ya mutu to al-insharu a yare na larabci ana isti'malin shi ne a wajen hiddo mutum daga cikin kabari lokacin da ya mutu kamar yadda qaulul a'sha yazo yana cewa hatta yaqula an-nasu ma ra'u ya ajaban lilmayyitin nashiri har mutane lokacin da za su ga abubuwa na bala'i abubuwa na tashin hankali sai su ce ya ajaban lilmayyitin nashiri sai su ce wannan akwai abin mamaki a cikin mamacin da za a tada shi to kalma annushur ko al'inshar tana nufin a tada mutane bayan sun rige sun mutu Allah madaukakin sarki yana cewa wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut idan ka ce da kafirai lalle ku za a tada ku bayan kun mutu la yaqulunna za su ce la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin wanda suka kafirta sai su ce wannan abu ne wanda ba zai yi ba ba zai yi ba a tada mutane bayan sun rige sun mutu to shine Allah yake tabbatar musu da cewa shi mai iko ne akan haka sai Allah yake cewa thumma idha sha'a sannan idan ya ga dama an sharahu sai ya tada wannan mutumin Allah ya ce kalla lamma ya ma amarahu Allah ya ce kalla ba haka bane ba yadda dan mutum yake tunani lamma ya ma amarahu dan adam har yanzu bai cika abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi na ibada ba duk yadda kake ganin cewa kai ka kai rahibu duk yadda kake ganin cewa ka kai matuƙa a wajen bauta a ta makaranta da kai a yi tafsiri da kai a karanta nan da kai a yi can da kai to duk yadda kake ganin kana ibada har yanzu mutum bai isa ya cika abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi na ibada ba dukkaninmu kana ganin cewa muna samu wata rana mu yi wata ran kuma za mu samu ko da mun yi sallah ko mun yi ibada za ka ga cewa akwai kurakurai a ciki babu wani mutum da yake bauta mu Allah ɗari bisa ɗari kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ko da ko yana tunanin shi yanzu ya kai matsayin waliyi ko yana tunanin shi yanzu ya yi wusuli ko yanzu yana tunanin shi ibada shi ma ta yi yawa ana tunanin idan ya tashi ranar tashin alkiyama Allah ma bai san da me zai sakanka mishi ba Allah ce wannan magana ce ta banza kalla Allah ce wannan magana ce ta ƙarya ba kamar yadda mutum yake tsammani ba lamma ya ma amara har yanzu dan mutum bai cika abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi ba ibn al-jawzi a ƙalƙashin wannan aya yana cewa a nan malamai suna da maganganu guda biyu magana ta farko lamma ya ma amara wannan ana nufin da shi amun dukkanin mutum wanda ya imani da wanda ya musulunci har yanzu ba za ka iya cika abinda Allah ya umarce ka da shi ɗari bisa ɗari ba magana ta biyu kuma yake cewa annahu hasul lil kafiri ana nufin da shi har yanzu kafiri bai cika alƙawalin da ya ɗauko ba daga ubangijinsa cewa idan ya zo duniya za ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to a ƙarƙashin wannan wata ran za ka same ka kana da kuzari na ibada wata ran kuma za ka same ka baka da kuzari na ibada to a lokacin da kaga cewa kuzarinka yayi karamci wajen ibada to sai ake ka dage ka dawo akan wannan ka ci gaba da yi idan ana karatu da kai aka kwana biyu ba a yi da kai to kuzarinka ya rage so ake ka ƙara idan kana azumin nafila ka bari to idan kaga cewa ka bari to so ake ka dawo ka ci gaba da yi saboda mutum ya yi ƙoƙari ya kamanta abin da allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi al'imamun na saburi yana da wata magana da ya kawo a cikin shadaratu zahab yana cewa lam yuda ahadun faridatun min alfara'id yake cewa babu wani mutum da zai sabki wani farali da Allah ya dora masa illa ibtalahu Allah bi tadyi'i sunan sai Allah ya umarce shi da cewa ya yadda wasu sunnoni a ciki idan zakka ce sai kaga baka hidda ta ba kamar yadda Allah ya umarce ka idan sallah ce na nafila sai kaga cewa kana sallar kana tunani ko kana rabkanwa ko wani abun da ya kama da haka yake cewa walam yubtali ahadun bi tadyi'i sunan illa aw shaka an yubla bil bidai yake cewa kuma mutum ba za ya taba barin sunnoni ba a dukkanin wata farilla da Allah ya umarce shi da shi sai dai ana zargin shi da ya kasance yana yin bid'a ne to zaka ga dan adam ba zai taba cika abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ba zaka ga a wani sa'in ko mun yi aikin amma za mu yi ne yadda muka ga dama ga yadda Allah ya ce yadda manzo Allah ya koyar amma kai sai kaga ga yadda kaga dama kai ko ko da kana da himma akan ibada amma sai kaga himmar ka tayi ta rage tayi rauni Hassan bin Atiya rahimahullah yana da wata magana da al-Imam Lalaka'i ya kawo da al-Imam Darimi yana cewa ma ibtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'a Allahu min sunnatihim mithlaha yana cewa mutane ba za su kirkiro wata bid'a ba daga cikin addininsu sannan sai Allah ya rage musu wata sunna kwatam-kwatunta thumma la yu'iduha alaihim ila yawmil qiyama kuma Allah ba za ya mayar musu wannan sunnan ba har a gobe ranar tashin alkiyama abinda yake nufi da wannan maganar tashi shine duk mutumin da shi a cikin addini yana da ra'ayinsa daban kuma ra'ayinsa da ya saba ma alqur'ani ya saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana kife huskan shi akan bin sunna za ka ga cewa duk idan ka yi bid'a za ka ga cewa to akwai sunnoni da dama wa'anda ka bari wanda da ka bi wannan sunnonin ka bar wannan bid'a taka da ka samu lada wa'annan sunnonin kuma idan mutum bai hankali ba sai kaga ya mutu akan wannan ya dage yana wannan bid'a tasa har lokacin da Allah za ya karbi rayuwarsa to haka ake so dan adam lokacin da ya kasance yana ibada sai ya ji cewa yayi rauni to ya dage ya yi kokari ya dawo akan abin da yake kan shi na ibada kuma raunin naka kada ya kasance rauni ne na kashe ka saba ma ubangijinka da wannan damar da ka samu a ibn al-qayyim a cikin littafin shi madarijus saliki yana cewa fatakhallulul fatarati lis-saliki na amrun lazimun labudda minhu yace a samu rata lissaliki na ga wa'anda suke masu ibada ne to ya ce wannan abu ne wanda labudda minhu abu ne wanda dole sai an same shi a tattare da mutum duk yadda kake shin cewa kai kana da kokari a wajen ibada to za ka samu wani lokaci kai ma kayi rauni ya ce to haka allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam za ka ga in makarancin alƙur'ani ne kai a kullum kana izihi biyar za ka ga an waye gari izihi biyar ɗin ma ka kasa yi za ka ga an waye gari izihin ɗaya ka kasa yi idan kana zuwa makaranta su uku a sati za ka ga wani lokaci da ƙyar kake zuwa sau ɗaya ya ce to wannan abu ne wanda haka allah ya kimsa a cikin shikin mutum ya ce faman kanat fattaratuhu ila muqarabatin wa tasdid ya ce duk mutumin da ya kasance rauninsa akan ya samu ya daidaita ne ya dawo da hamzari akan bauta ma allah walam tukhrijuhu an fardin yace in dai rauninka bai hana ka ka bauta ma Allah ba da wata ibada wadda ya farlanta maka yake cewa walam tudkhiluhu fi muharrami yace in dai rauninka bai sanya ka kana aikata haramun ba rujiya lahu an yauda khairan mimma kana yace to me yiwa ka dawo akan abun da kake da shi fiye da da ma annal ibadatal muhabbaba ila Allah subhanahu huwa ma dawama al abdu alaiha yace duk da dai ibadan da Allah madaukakin sarki ya fuso shine ibadan da bawa zai dage akan wannan ibadai yayi ta bauta ma ubangijinsa to yake cewa idan dai dukkanin rauninka bai barka ba ka aikata saban Allah kuma rauninka bai sa ka bar sallah ba ko ka bar wani farali da Allah madaukakin sarki ya dora maka to zaka ga cewa mutun ya dawo akan wannan abun da ya saba akan shi idan azumin nafila kake yi sai aka yi wani lokaci wanda baka iyawa to za ka ga cewa komin ta daɗe za ka dawo a kan wannan ibada saboda ka saba yinta idan makaranta kake zuwa da kai a karanta alkur'ani za ka ga cewa wani lokacin ka yi rauni kuma duk lokacin da ka samu dama za ka tuno wannan aikin na alkhairi naka ka zo ka ci gaba da yi to haka ake so bawa ya dage da bauta ma allansa gwalgwadon ikonsa gwalgwadon abin da yake iyawa sannan allah maɗaukakin sarki ba yawan aiki yake so ba ka fara ka yi kana fashi Allah yana son aiki ne ko da yaya yake aikin da aka dage aka dade ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha manzo Allah yana cewa ayyuka wanda Allah madaukakin sarki ya fi so shine aikin da bawa ya dage yana wannan aikin har mutuwa ta riske sa akan wannan aikin idan makaranta kake zuwa ka ɗauke shi a matsayin wuridi idan karatun alkur'ani kake ka ɗauke shi a matsayin wuridi idan wani sadaka kake ka ɗauke ta a matsayin wuridi duk lokaci kaza za ka ba da wannan to allah maɗaukakin sarki ya fi son irin wannan aikin da ake dagewa ana yi ko da ko mun rena aikin ko da ko aiki ne wanda yake ɗan ƙanƙanin aiki ne allah yana cewa kallalan ma ya ƙudi ma amarahu lallai shi mutum ba zai taɓa cika abin da allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi ba za ka same ka kai kan kanka sai ka ga cewa kana da rauni kai ɗin ba na da ba ne akan ibada yadda kake ganin kana da rauni akan harakokin rayuwa da akwai abubuwan da kana iya yi amma yanzu baka iya ba to ita ma ibada haka ne akwai lokacin da zaka shi ka kana da nishadi zaka ji cewa tafsirin nan a yau in ma awa uku za a kana iya ba wata ran kuma zaka ji cewa da kyar shedan ya ja ka ja ka zo ka zamna to haka Allah madaukakin sarki ya ya halicci dan mutum babun da ake so shine kada mutum ya bari shedan ya dan ƙi masa wayo a kowane lokaci yana kange sa da abin da yake alkhairi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito wata rana Abubakar ya wuce Hanzala yana zamne Hanzala shine wanda yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu sai Abubakar ya ganshi yana kuka sai Abubakar ya tambaye shi ya Hanzala me ya same ka me ya same ka kake kuka sai yake ce ma abubakar aini na kasance cikin munafukai ya ce don mi za ka zanki ce makanka ka kasance cikin munafukai ya ce ai idan muna wajen manza Allah sallallahu alaihi wasallam manza Allah ya yi mana wa'azi da wuta ya yi mana wa'azi da aljanna sai mu ga cewa kamar mun ga wutar da aljanna da idanmu ya ce amma idan muka dawo a cikin matanmu muka dawo a hulɗoɗinmu na rayuwa muka dawo gidajenmu kuma duk sai mu manta wannan abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi a kansa sai abubakar ya ce masa wallahi ni ma haka niki idan ina wajen manzo Allah aka yi wa'azi sai in ji kawai imani na ya hau amma in na dawo gida ana hulɗoɗin rayuwa kuma sai in mance sai abubakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce to tashi mu je wajen manzo Allah domin mu tambaye sa akan wannan da suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa masa abin da yake faruwa sai manzo Allah ce lauta dumuna alal hali manzo Allah ce da za ku dage akan wannan aikin alkhairin idan aka muku wa'azi da wuta da aljanna ku zanki ganin kamar gata nan kun gani manzo Allah yake cewa allati taqumuna biha da kun dage akan wannan aikin na alkhairi da kuke manzo Allah ce la safahatukumul malaika fi majalisikum manzo Allah ce da za ku dage akan alkhairi manzo Allah ce da mala'iku sun zanki gaisawa da ku a cikin majalisaku wa fi turqikum da za ku dagewa akan aikin alkhairi da mala'iku sun zanki gaisawa da ku a cikin hanyoyinku wa ala furushikum haka kuma lokacin da za ku zanki zamnawa a kan shinhiɗarku da mala'iku sun zanki muku sallama walakin ya hanzalatu sa'atan wa sa'atan wa sa'a sai manzo Allah yake cewa ya kai hanzala shi addini haka ne wani lokaci ka ji cewa kana da himma to lokacin da ka shi kana da himma ka dage kai tai wani lokacin kuma ka ji himmar ka ta yi rauni to idan ka ji himmar ka ta yi rauni so ake ka dawo akan abin da ka saba yi na bauta manzo Allah yana cewa lau da mutane za su dage akan bauta da mala'iku sun zanke gaisawa da su a ƙarƙashin wannan malaman fasara hadisi suka ce da mutum zai dage yana aikin ibada to Allah zai iya sa mala'iku su zanki zuwa suna gaida shi idan ka dage akan wata ibada sai Allah ya haɗa ka da wani mutum ka gan shi a hanya a nitse ko gaisa kai baka san shi ba kai kuma baka san mala'ika ne Allah ya turo domin ya gaishe ka ba haka manzo Allah yake cewa malamai suke cewa da mutum zai dage akan zamnawa wuraren da ake ambatan Allah wuraren da ake wa'azi ko wuraren da ake koya ma mutane musulunci to da zai iya gaisawa da mala'ika a cikin wannan wurin nasa da suke zamnawa suna tuntuna ma junansu addini to a ƙarƙashin wannan ne wasu suke ganin cewa su yanzu a ƙarƙashin ibadarsu ma sun kai matsayin annabawa ko sun wuce annabawa ko sun kai matsayin alloli tabbas haka ne duk mutumin da ya dage akan wata ibada to Allah yana ba shi wani matsayi wanda ba kowa yake ba wannan matsayin a cikin mutane ba amma matsayi ne wanda ba zai kai ka matsayin annabi ba ba zai kai ka matsayin Allah ba kuma ba zai kai ka matsayin waliyi ba saboda waliyi ba wata ibada ba ce ke sa a cewa na waliyi ne Allah maɗaukakin sarki shine yake zaɓan waliyi daga cikin halittan shi ba tare da mutane sun sani ba mai yiwa wani mahaukacin da kake gani a hanya yana yawo mai yiwa waliyin Allah ne wani da kake makwabcinka mai yiwa waliyi ne ita waliyantaka ba wani abu bane da wai sai ka daga hannu ka ce ni waliyi ne a Allah madaukakin sarki shine yake zaben wanda ya ga dama da cikin halittansa kuma yana rayuwa daga cikin mutane kuma ba tare da mutane sun san cewa shi wannan mutumin waliyi bane ya zo a cikin a cikin silsilatu ulul himma na Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam ya hakaito mana wata magana ta Ja'far bin Sulaiman yake cewa ya shi malik bin dinar dalla ta ƙara tabbata a gare sa yana cewa lau istatatu alla anama lam anam yana cewa da zan iyawa a ce ba zan yi barci ba ce da ba zan yi barci ba aka tambaye shi dan mi yace makhafata an yanzila al'azaba wa ana nayi yace ai saboda ina tsoron in kwanta barci azaba ta zo ni kuma ina kwana yace walau wajadtu a awanan la farraqtuhum yunaduna fi sa'irid dunya kulliha ya ce da na samu wa'anda za su kama mini da na rarraba su akan kwanoni da hanya-hanya na mutane suna ce ma mutane annar annar annar suna ce ma mutane ga wahuta nan bayanku ga wahuta nan bayanku saboda haka kowa ya ƙara himma akan abin da ya kasance yana aikatawa na ibada abdullahi bin umar idan Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa a wata rana suna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zukira inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaumun yajtahiduna fil ibada a wata rana suna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo labarin wa'ansu mutane wa'anda suna yin kokari matukar kokari a wajen ibada ijtihadan shadidan kokari wanda yake mai tsanani ne a wajen ibada mutane ne wanda suna azumi suna zakka mutane ne wanda suna aikin alkhairi amma ba su gajiya sai manzo Allah ya ce tilka darawatul islami wa sharratu manzo Allah ya ce ai wannan farkon musulunci kenan abinda manzo Allah yake nufi anan shine duk abinda yake farko ne zaka ga cewa an doki abin da muhimmanci ana yi amma idan aka kwana bi sai kaga cewa an bari kowa ya gaji manzo Allah ce to haka al'amari yake idan dai yana farko zaka ga mutane sun doke shi da muhimmanci to haka musulunci idan mutum yana farkon shiga musulunci zaka ga cewa yana da kokarin ibada hiye da yawa suka suka dade a ciki manzo Allah ce wa likulli amalin sharratun manzo Allah ce dukkanin al'amari kuma yana da wannan zaka ga idan abu ne na farko zaka ga an dage ana yi in wata kara ce ta hada kudi a tsakaninku zaka ga cewa da an yi ɗaibi kuma kowa ya gaji to haka addini yake faman kanat fataratuhu ila iqtisadin fa ni'ma ma huwa manzo Allah ya ce to wanda ya kasance shi da ba a ganin shi wurin wa'azi ko ko da ba a ganin shi wurin karatu ko da ba a ganin shi makaranta ya tafi ne wajen neman dukiyarsa ko akwai wani abu na alkhairi wanda ya hana sa zuwa manzo Allah ya ce to madalla da wannan amma wa man kanat ila al-ma'asi fa ulaika humul halikuna manzo Allah ya ce to duk mutumin da baya da himma a wajen bauta baya da himma a wajen addini shi inda yake ba da himma shine kawai inda zai saba ma Allah inda za ya hole maza Allah ce to wannan mutumin yana daga cikin wa'anda za su hallaka shi yasa lokacinka in dai baka sanya shi cikin ibada ba to kada ka sanya shi cikin abin da yake saban Allah ne har gwanda ka je ka kwanta ka huta da ka zamna a bata lokaci a yi maganganu na gulma wanda za su sa a samu zunubi haka wanda ka je gonarka ka yi nomanka ko ka je ka yi barcinka ko ka je ka buɗe shagonka ko wani abun da ya kama da haka wanda Allah yana cewa man karat ilal ma'asi duk mutumin da ya kasance shi baya ibada bai da himma a wajen ibada amma yana da himma ne a wajen saba ma ubangijinsa wanda Allah ce to wannan mutumin ya kusa da ya hallakar da kansa haka abdullahi bin umar ya fitar mana daga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cewa innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb manzo Allah yana cewa imani yakan tsuha a cikin zukatan ɗayan ku kamar yadda tufafi yake tsuha manzo Allah yana cewa fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum manzo Allah yana cewa dan haka kowa ya zanki roƙon Allah Allah ya sa imanin sa ya karu yadda kaga tufafi idan kasashe yau aka wanke gobe aka wanke banda gobe za ga cewa an yi wani lokaci kai kanka kana ganin cewa ya kamata ka ƙara wasu kaya saboda kayanka yanzu sun tsuha to haka imani yake shi ma yana tsuha to ya ake imani yake tsuha shi ne ka zanƙi himma a wajen aikin ibada idan ka yi azumi yau gobe ka yi sadaka jibi ka sada zumunta gata ka karanta alkur'ani jibi ka yi zikiri to wannan shi yake sa kullum ka ji cewa ka tsuha amma imanin kayan da ka san yaro ne mai shekara goma sha biyar sai ka ji kullum cewa imaninka yana ƙara ƙaruwa kana tsuha imaninka yana ƙara ƙaruwa kana ƙara tsuha imaninka yana ƙara ƙaruwa saboda abubuwa na ibada da kake amma idan mutum ya kasance baya aikin ibada sai ka same shi matashi ne amma yana da tsohon imani koko ka same shi na ciza ne amma yana da tsohon imani mai yiwa rabon da imanin shi ya hau tun lokacin da yana shekara sha biyar ko tun lokacin da yana shekara ishirin to shi ne abinda allah maɗaukakin sarki ke cewa kalla lamma ya ƙadima a mara ɗan adam duk abin da yake ganin yana iya yi na ibada to har yanzu bai sauke nauyin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ba kuma da za a masa hisabi keke da keke akan wannan aikin nasa da ya hallaka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da za ya tsira a gobe ranar tashin alkiyama in dai an yi masa kididdiga a cikin a cikin a cikin yi masa hisabi sabon manzo Allah suka tambaye shi har kai manzo Allah manzo Allah ce hanni in dai ba Allah bane yayi mana yayi mana rahama to haka ake so bawa kullun ya kasance himmarsa tana karuwa ne akan ibada akan abin da yake zai kusantar da shi daga ubangijin shi a lokacin da kuma kaga wannan yayi rauni lokacin da ka samu dama aka baka awa ɗaya awa biyu aka baka rabin yini to ba an baka bane ba kuma dan ka je ka sanya shi a cikin wani abin da bai dace ba an baka dama ne saboda ka girbi abin da za ya amfane ka a gobe ranar tashin alkiyama a nan kuma lokacinmu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh